لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعدل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد حاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ مجلا ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أفضل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ربا شخص وتا رمضان جرانا لشكرا تقول تريكو لك لا تنشدا daidai da ɗaya ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha biyar muna cikin tafsirin suratul araf kuma za mu ci gaba daga aya ta tamanin insha Allah ta'ala wannan karatun ya kunshi ci gaba da bayani akan cewa nasihar annabawa tsarin su guda ce ita nasiha ta annabawan Allah tsarin ta ɗaya ne kuma Allah madaukaki ya ba mu labarin annabi Nuhu alaihi salam tare da mutanensa sannan ya kawo labarin annabi Hud alaihi salam tare da mutanensa Adawa Irama zatul imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad adawa mutanen da Allah bai yi halitta irin nasu ba a duniya mutanen annabi hudu alaihi salam sannan Allah madaukaki ya ba da labarin annabi salihu alaihi salam tare da mutanen su ne samudawa kowane annabi ga irin nasihar da ya gabatar wa mutanensa kuma ga irin amsar da mutanen nasu suka ba shi sannan Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da ba da labarin manzannansa ya kawo labarin annabi Lut alaihi salam wa lutan iz qala wa lutan iz qala liqawmi atatuna al-fahisha ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin wa lutan kuma annabi Lut alaihi salam iz qala li qaumihi lokacin da ya ce wa mutanansa da aka ce mutanansa ana nufin mutanen garinsa kamar yadda malaman tarihi suke faɗa da kuma malaman tafsiri shi annabi zo alaihi salam dan uwa ne ga annabi ibrahim alaihi salam wannan yana littafin tarihi na ibn kasir al-bidayah wa nihaya da littafin tafsirinsa kusan kowane littafi ma na tafsiri annabi lut dan uwa ne ga annabi ibrahim alaihi salam wa kana kad amana ma ibrahim alaihi salam lokacin da annabi ibrahim ya fito ya bayyana daga cikin waɗanda suka fara imani da shi akwai dan uwansa dinnan annabi lut wa hajara ma'ahu ila ardi sham lokacin da annabi ibrahim alaihi salam yayi kaura yake cewa inni muhajirun ila rabbi zan yi kaura zan bar wannan kasa lokacin da annabi Ibrahim ya bar asalin ƙasarsa ta Iraq ya yi hijira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala yana tare da annabi Lut alaihi salam fa ba'athahu Allah ta'ala ila ahli Sadum wa ma hawlaha min al-qura sai Allah madaukaki ya ba ma dan uwan nasa Lut manzanci Allah ya ba ma dan uwan annabi Ibrahim alaihi salam ya ba shi manzanci shine annabi Lut ya tura shi ga mutanen Sadum. Mutanen Sadum su ne waɗanda ke nahiyar ƙasar Jordan a wannan lokacin. Domin annabi Ibrahim ya baro wato yankin ƙasar Iraq ya taho yankin ƙasar Syria. Ya da ohun ilallah annabi lo ya rika kiran mutanen wannan gari zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عما كانوا يرتكبونه من المعاصم والمحارم والفواحش mutanen garin akwai abubuwan da suke aikatawa marasa kyau Allah ya aiki annabi zo alaihi salam zuwa gare su ya zama to mai gargadi mai nasiha mai jan hankalin su daina waɗannan ayyuka don haka idan Allah madaukaki ya ce wa lutan iz qala li annabi zo lokacin da ya ce wa mutanensa kaga ba wai ana nufin yan uwansa ne na jini ba ana nufin mutanen garinsa iz qala li qaumi lokacin da ya ce wa mutanensa ata atuna al-fahisha yanzu kuna zuwa ma al-fasha ma sabaka kun biha min ahadin min al-alamin babu wanda ya tsere muku da aikata wannan alfasha daga cikin halittu ku ne farkon aikata wannan laifi wato hada shay'un lam yakun banu adam ta'ahaduhu wa la ta'alaku yan adam ba su san irin laifin da mutanen annabi lot suke aikatawa ba ba a taba aikata shi ba hatta sana'a dalika ahadu sadum alaihim la'ainullah har dai mutanen wannan gari suka aikata haka wato mutanen da annabi lot yake musu wa'azi shine tarawa da maza amma Allah madaukaki ya kira shi da atatunal fahisha kuna zuwa ma alfasha ma sabaqakum biha min ahadin wannan shine abin da malaman tafsiri suke faɗa kamar ibnu kasir kamar al-imam al-qurtubi shi ma a tafsirin al-jami' li ahkam al-qur'an mujallad 7 shafin 221 wato abin da Allah yake nufi da ma sabaqakum biha lam yakun al-liwa'u fi ummatin qabla qawmi ba a taɓa samun mutanen da suka yi liwaɗi ba ba a taɓa samun mutanen da suka tara da maza ba kafin zamanin mutanen sadu mutanen da Allah ya tura musu annabi zo alaihi salam ba a taɓa samu ba shine abin da Allah yake nufi da ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin wannan yana tafsirin ibn kasir wa huwa ityanu dhukur shine tarawa da maza abu ne wanda duniya ba ta san shi ba sai a wannan zamani saboda haka yasa Allah ya aika musu manzo don haka ko da za a samu wani mutumin da zai korafin cewa ai liwadi ya daɗe tun farkon halitta ta kare ta wannan mutum abinda Allah ya faɗa shi ne duniya ba ta san abin da ake kira liwadi ba kafin zamanin annabi zo alaihi salam to anan akwai wata mushkila guda mushkilar ita ce ga yadda Allah ya kira liwadi a wannan sura أتأتون الفاحشة شن كن ذوم الفاشا ما سبقكم بها من أحد من العالمين yana zama daidai mutum ya kira liwaɗi da wannan kalmar ta alliwa la'akari da cewa suna ne na annabin Allah wannan babu shakka mushkila ce saboda asalin sunansa kenan akwai mutanen da ke ganin kamar ko annabi lo yana da wani suna daban la annabi lut ba shi da wata suna illa lutun alaihi salam wannan shine sunansa kuma annabi lut da annabi ibrahim alaihi salam ba larabawa ba ne don haka kalma ta allut da kalma ta ibrahim asalin su ba larabci ba ne amma malaman larabci suna cewa kalmomin suna da ma'ana suna da alaka da larabci kamar kalma ta liwati saboda haka cewa a kira abin da mutanen annabi zo suke aikatawa da cewa liwadi gashi Allah ya kira shi alfasha a kowane suke ganin kuskure babu shakka wannan ba kuskure ba don an kira abin da suke aikatawa da sunan liwa ba laifi ba na'am asalin kalma ta allo sunan annabin Allah kalma ta allo sunan annabin Allah ne amma kasancewar abinda mutane suke aikatawa alfasha ne maza su tara da maza a kira wannan aikin nasu liwafi ba laifi ba ne akwai bayanin da Sheikh Bakar bin Abdullahi Abu Zaidin yayi a littafin sa Mu'jamul Manahil Lafziyya shafi na 476 dama littafin ya rubuta shi ne saboda magana akan kalmomin da bai dace a ringa furta su ba a cikin wannan littafin sai ya kawo magana game da kalma kaliwa asalin kalman babu shakka suna ce ta annabin Allah shine annabi Lut alaihi salam yace wa lam yamtani hadha al-itlaq al-liwa ala hadhihi al-fi'lati shan'an ba laifi ba ne saboda an kira wannan aikin da cewa liwab duk da cewa sunan annabin Allah ne lo walluti ala fa'iliha kuma babu laifi don an kira mai aikatawa da cewa mai liwabi wato an yi amfani da kalma ta allo wacce kuma asalin ta sunan kalma ne wato kalma ce ta sunan annabin Allah yace babu laifi me dalili da yasa yace babu laifi don an kira wannan alfashin da suna liwab akwai dalili yace na farko dai ajma'a ala itlaqi hal ulama min ghairi khilaf yura tsawon tarihin musulunci ba a samu wani malamin da yace ba babu kyau ka kira alfasha ta maza maza ku tara da maza wannan alfashan ka kira da suna liwasi ba ba a taɓa samun wani malami wanda yace babu kyau ba tsawon tarihi to kaga kuma idan ba a samu malamin da ya nuna cewa babu kyau ba a yanzu mutum ya ce ba shi da kyau babu shakka yana zama wato shi shigi ga addinin Allah. A Sheikh Bakar bin Abdullah ya ce idan ka duba tarihi malaman fikihu kusan da taman fikihu za ka ga ana rubuta babuka da suka shafi al-liwaq ko al-lutiyya kamar misali littafai na hadisi haka nan malaman tafsiri والمحدثون في شرح السنة واللغويون في كتب اللغة yace wa fi rajuli ya'ti al-mar'a fi duburiha utliqa alayhi lutiyatu sughra wanda ma kalman tana da asali imma daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma daga sahabbansa misali shine akwai hadisin Abdullah bin Amr da kuma Abdullah bin Umar hadisin Abdullah bin Umar wasu malamai suna cewa ya isa ga annabi sallallahu alaihi wasallam malaman hadisi wato sun rabu kashi biyu akwai wadanda ke ganin maganar abdullahi bin umar ce don haka hadisin mawqufin akwai wadanda suke ganin a'a ba maganar abdullahi bin umar bane don haka hadisin marfu'un wato hadisin daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa hiya lutiyatu sughra miji ya tara da matarsa ta dubura to akwai riwaya guda annabi ne da kanka ya ce wannan ƙaramin luwaɗi akwai wata riwaya da take nuna cewa abdullahi bin umar shi ne wanda ya faɗa yake cewa hiya lutsiyatu sughra ƙaramin luwaɗi kaga idan ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan kalma ya gwada cewa manzon Allah ya furta kalmar liwa maimakon alfasha idan kuma manzon Allah zai furta kalma ta alliwa duk da ya fi kowa sanin cewa sunan annabin Allah ne Allah amma duk da haka yace hiya lutiyatu sughra kaga ya nuna kenan dan an kira alfashin da suna liwadi ba laifi bane tunda manzon Allah da kansa ya kira haka hadisin yana musnad Imam Ahmad da kuma musannaf na Shafi'i da Abu Razzaq da musnad Imam Al-Bazzar da kuma sunan Nasa'i fi ishrati nisa da littafin al-Imam Qabrani al-Awsat da kuma sunan Kubra na al-Imam Bayhaqi haka nan Shu'abul Iman na al-Imam Bayhaqi waɗannan littafai duka sun kawo hadisin Abdullah bin Umar ɗayan biyu ne ko dai Abdullah bin Umar ne ya faɗi haka ko kuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa amma babu shakka hadisin ya isa ga Abdullah bin Umar hadisin ya isa ga Abdullah bin Umar don haka ya tabbata ɗayan biyu ko dai Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne wanda ya kira kalmar da sunan lutiyatu sugura ko kuma a'a ko dai Abdullahi bin Umar da ya rawaito hadisin ne ya faɗa ko kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya furta kuma akwai hadisin Abdullahi bin Amr wanda wasu ke ganin cewa hadisi guda ne ko dai hadisin Abdullahi bin Umar ko a ce hadisin Abdullahi bin Amr an samu sabani wajen wato kalmar wanda ya rawaito hadisin bin Amr ne ko ko bin Umar tambaya aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam fil ladhi ya'ti imra'atahu fi duburiha mutumin da ke tarawa da matarsa amma ta duburansa wanda ke tarawa da iyalinsa ta duburansa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace hiya lutiyatu sughra wannan ita ce karamin luwadi annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ya nuna cewa da kansa ya faɗi wannan kalma al-lutiyya hadisin yana sahihu tarhib hadisi na 2425 saboda haka sai Sheikh Bakar bin Abdullah ya ce وإذا كانت مدابرة الرجل المرأة تسمى في لسان الصحابة كقدر ما حديث بي إسقى النبي با أشي يا تيا لك عبد الله بن عمر هو عبد الله بن عمرو kaga kenan da ya nuna cewa sahabbai sun furta wannan kalma ta liwa sun kira liwaɗi da suna abu tsiya ta subra karamar liwaɗi karamin liwaɗi wanda ya tara da matarsa ta dubura فلازم هذا انهم كانوا يطلقون على هذه الفاحشه اسم اللواء ya nuna cewa sahabbai a zamaninsu suna kiran wannan alfashin da suna liwa ko da a ce ma ba annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan kalma ta alliwa ba bare hadisin da yawa sahabba malaman hadisi suna suna cewa hadisin ya isa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wato annabi ne da kansa ya furta wannan kalma kasashen liwaɗi wanda ya tara da matarsa ta dubura babban liwaɗi fa shine wanda namiji ya tara da wani namiji in ka samu littafin rawzatul muhibbin da ibn al-qayyim al-jawziya rawzatul muhibbin yayi magana akai ya kawo labarin sahabbai waɗanda ke suka furta wannan kalma suna da yawa haka nan al-musannaf na ibn abi shayba ibnu abi shayba shi ma ya kawo sunayen sahabbai waɗanda suka furta wannan kalma saboda haka kalman ba daga yau ne aka fara mu'amala da ita ba tun zamanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam an san wannan kalma da sunan liwa an san cewa sunan annabin Allah ne babu shakka sunan annabin Allah ne annabi lo alaihi salam ba ya tabbata kuma sahabbai sun kira abinda mutane suke aikatawa da cewa sunan liwa to idan ka dawo ga alkur'ani ba shi abin da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa game da liwat ya kira ta da suna alfasha shine yanda ya zo cikin wannan aya da muke karantawa annabi nuhu annabi lut alaihi salam ya ce iz qala li qaumihi ata atuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin kaga a cikin alkur'ani abin da ya kira abin da Allah ya kira namiji ya tara da namiji ko ku tarawa da mace ta duburanta Allah ya kira wannan aikin da sunan alfasha ata atuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin kuma kar mu manta cewa Allah ya kira zina da sunan alfasha ita ma a cikin alqur'ani Allah ya kira liwaw namiji ya tara da namiji da sunan alfasha kuma Allah ya kira zina da sunan alfasha a cikin alqur'ani a suratul isra' آية 32 شنو يجي ولا تقربوا ولا تقربوا الزنا
ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا الله يجي كذا كسنتي زنا سيجي إنه كان فاحشة أنفع وأتأتون الفاحشة kaga alliwar alfasha ne zina alfasha ce haka Allah ya kira kowane wannan yana cikin dalilin da yasa aka samu malamai da ke ganin hukuncin su ɗaya saboda yadda Allah ya siffanta su a cikin alkur'ani ɗaya ne malaman fikihu akwai wanda ke ganin in aka samu mutum yana liwa hukuncin da ake masa irin hukuncin wanda ake mazinaci ne babu bambanci saboda haka Allah ya danganta su idan ka dawo ga hadisin annabi fa annabi sallallahu alaihi wasallam ga hadisin da muka karanta baya wanda bakar bin abdullahi yake magana akai cewa manzon Allah ya kira mutumin da ya tara da matarsa ta duburanta ya ce hiya lutiyatu subra ya kira aikin nasa da cewa karamin karamin luwadi wannan hadisin ana cewa ya isa ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma hadisin da ya fi yawa kalmar da ta fi yawa daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam game da namiji ya tara da namiji manzon Allah yana kiransa ne amala qaumi lutti yana kiran yana kiransa da cewa aikin mutanen lo waɗannan hadisai sun fi yawa hadisi guda ne wanda aka ce ake ganin annabi ya taɓa furta kalmar alliwa shi ne hadisin abdullahi bin umar shi ma hadisin ana ganin imma mawqufun aw marfu ko dai ya isa ga annabi ko ko ya tsaya ga abdullahi bin umar amma akasari hadisai da suka fito daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana kiran namiji ya tara da namiji da sunan amalan qaumi mawqi misali akwai hadisin Abdullah bin Abbas annabi sallallahu alaihi wasallam yace man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lut wanda kuka same shi yana aiki irin aikin mutanen lut kaga inda ya kira ya kira abin da suke aikatawa aikin mutanen lu faktulul fa'ila wal maqula bihi sai ku kashe wanda yake liwadin da wanda ake yi masa liwadi wannan hadisin yana sunan abi dawud sunan tirmidhi sunan ibn majah musnad al-imam ahmad hadisin ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana sahih sunan ibn majah hadisi na 2075 صحيح الجامع الصغير حديث ندبو شدة لدريب يد ثمانين دتارا لكما إرواء الجليل حديث ندبو بيد دريب كده wannan ya tabbata daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam idan kun samu mutum yana aiki irin aikin mutanen lo manzo Allah yake ku kashe wanda yake da wanda aka kashe shi amma wannan hadisin sai ya zama da yawa sun samu kuskuren sa saboda haka idan mutum ya tarar da wani yana laifi sai ya dauko makami ya kashe shi ba haka bane duk inda manzon Allah ya maganar hukuncin kisa ba mutum ɗaya ke ɗaukarsa ba wa ke da ikon yansu shine alkali saboda akwai buƙatar a tabbatar shin aikin ya faru ko bai faru ba domin wani lokaci akan yaɗa jita-jita na ɓatanci ga mutum saboda haka idan za a yi garajen kisan mutane ba tare da an yi bincike ba babu shakka za a yi nadama Allah ya samu gani saboda haka a shari'a duk inda ka ji an ce annabi ya ce ku kashe wani ba wai yana nufin ku zare takobi kawai ku mutum ku kashe shi ba akwai buƙatar hukuma ta tabbatar da abu kafin nan ta tabbatar da laifi sannan a hukunta mai laifi akan tsarin da sunna ta kawo wannan shine abin da malamai suke magana akai kamar in ka duba fatawar latina mujallar na biyar shafi na ishirin da mujallar na ishirin da biyu shafi na biyar fatawar latina mujallar na ishirin da biyu shafi na biyar duk inda ka ji an ce wanda ya aikata kaza a kashe shi ba wai kisan sa zaka yi nan take ba yi kokari ka samo shaidu a tabbatar da shaida ka tsaya kuma ka ga cewa an kai gaban hukuma hukuma ta tabbatar da laifin mai laifi domin da yawa mutane sukan kulla batanci ga mutane mutum yakan iya shirya makirci na batanci ga wani saboda haka da zarar kawai an ji sunan wane yana liwadi sai a kama hukunsa alhali kuma inda an bincika za a samu ba gaskiya ba ne Allah ya riga ya ja hankalin mu cikin Alƙur'ani in ja akun fasikun bi nabain fata bayyana labari in ta zo mara kyau a bi salsala a bi gaskiya a bincika kafin a tsaye da hukuncin Allah akan mai laifi Allah ya samu gani Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana akan aikin mutanen lo yana kiransa amala qaumi lo amala qaumi lut man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lut maimakon yace wanda kuka same shi yana liwadi annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda kuka same shi yana aiki irin na mutanen lut saboda haka ita hatta da tafan hadisai in kana dubawa zaka ga yadda suke yin babi din ya bambanta yadda suke yin babi in za a yi magana kan hukuncin liwa zaka ga babukan sun bambanta kamar misali al-imamu tirmidhi yace ma a fi haddil luti al-imam tirmidhi yayi babi babin shine hukunci da yazo game da yanda ake haddi ga mai liwafi kaga al-imam tirmidhi ya dauki kalmar al-luti kai tsaye yayi amfani da ita haka nan al-imam abu dawud da al-imam ibn majah su kuma a babi yanda suka yi nasu babi al-imam abu dawud da al-imam ibn majah suka ce babu babun fi man amila amala qaumihi al'imam abu da al'imam ibn majah suka ce babi da yake bayani game da hukuncin wanda ya aikata aiki irin na mutanen zo kaga al'imam turmizi shi ya yarda ana iya amfani da kalmar al-lufi akan wanda ke tarawa da maza al'imam abu da da al'imam ibn majah suka sun dauko yanda hadisai suka fi yawa zuwa daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam shine ban wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lut saboda ka suka rinjayar da wannan kalma a kai duk da cewa ba laifi ba ne in ji bakar bin Abdullah yana cewa ai kamar misali malamai na farko irin Ar-Rajibul Asfahani wanda ya rasu hijira na da shekara 502 yana cewa qauluhum talawwaqa fulan idza ta'ata fi ila qaumi akan cewa da yayi liwaji idan aka tarar yana tarawa da maza saboda aikin da ya aikata aiki ne irin na mutanen lo fa min tariq al ishtiqaq fa innahu ishtuqa min lafz lut an ciro ne daga kalmar lo annahi an zalika wanda shi annabi lo asali hana aikin yake ba mai aikatawan ba ne annabi lut alaihi salam mai hana su aikata abin da suke yi ne annahi an zalika la min lafzin muta'atin lahu ba wai waɗanda suke liwadin ba ne ake kiran su masu liwadi wato ainihi al-liwad kalma ce da aka ciro daga sunan annabin Allah wanda yake hana su aikatawa ba laifi ba ne kuma dan an yi amfani da wannan kalma kasancewar yana da asali in ma daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuwa daga sahabbai yace duk da haka yana ma da misalai kamar misali akan ce ai wannan labarin isra'iliya ne idan aka ce labarin isra'iliya ne me yake nufi labarin bai da kyau ba gaskiya ba ne amma waye Isra'ilu din nan Allah ya tabbatar mana Isra'ilu fa annabi Yaqub amma idan labari idan mara kyau ne sai ce labarin Isra'iliyya idan an ciro shi ne daga labarin wato ahlul kitabi sai ce Isra'iliyya kasancewar ana jingina labari da Isra'il annabi Yaqub cewa labarin bai inganta ba ba batanci ne ga annabi Yaqub alaihi salam kasancewar ana kiran aikin mutanen Lot da sunan Liwa ba batanci ba ne ga annabi Lot alaihi salam saboda asali kalmar ko a larabci ta dace da aikin da mutane suke yi kamar yadda Bakar bin Abdullah ya yi bayani a wannan littafi don haka ba laifi bane don ka tsaya mai misali dan ka suna Lot alaihi sunan annabi Lot amma in ka tura sai zama a dalilin haka mutane a tsawon tarihi ba su amfani da wannan sunan saboda ne kalmar ta ɗauki ma'ana biyu sai ya zama asalin sunan annabi lo sai ya rinjaya akan siffar aikin mutanensa kasancewar su ne mutanen farko da suke aika suka aikata wannan a duniya sai ya zama sunan nasa ya rinjaya ga ainihin aikin nasu amma wannan bai hana mutum ya sa matarsa suna lo ba ba laifi ba ne illa dai malamai na kyamatar haka saboda mai tun da kalmar tana ɗaukan ma'ana biyu kalmar tana ɗaukan ma'anar lut annabin Allah kalmar tana ɗaukan ma'anar lut mai tarawa da maza to kaga maimakon ka sa kalma irin wannan wacce take iya ɗaukan ma'ana biyu gwamma ka ɗauko sunan annabin Allah wanda babu shubuha a tare da shi amma don a tarihi an samu malamai da suke sunan annabi lut kamar misali akwai lutu bin yahya al-kufi wani malami ne ya rasu hijira da shekara 157 shekarar dubu da ɗari biyu da saba'in da takwas da mutuwa a yau labarinsa yana siyaru a alamin nubala mujallar da goma sha bakwai sha biyar ɗari uku da biyu don an sa suna lut ba a yi laifi ba magabata an samu waɗanda suka sa sunan kuma sunan annabin allah ne amma nisantar saka sunan shi ne mafi dacewa tun da ya ɗauki ma'ana kashi ta annabi lut alaihi salam ya ce wa mutanensa a ta'aduna fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al'alamin yanzu kuna zuwa ma alfasha alfashan da babu wanda ya riga ku aikatawa babu wanda ya riga ku aikatawa min alalamin a duniya malaman tafsiri suka ce su ne farkon su yi irin wannan alfasha a duk duniya alhassan zakari yana cewa ma kame ku azumi zalika bil ghuraba na'am akwai masu fahimtar kamar shi alhassan zakari yana cewa ai mutanen annabi lut ba sa ainihin liwadi din suyarsu suna yi ne ga baki idan baki sun zo gari da su suke wato da baki ne suke riwazin su wa lam yakun yaf'aluhu ba'dhum bi ba'd wannan fahimta guda ne Muhammad bin Sirin fa wannan yana tafsira da Imam Qurtubi shi ma tabi'i yace laita shay'un min ad-dawabi ya'malu 'amala qaumi lutin illa al-khinzir wal himar babu wata dabba da take riwadi in banda alade sai kuma jakuna al-humur daga alade sai jaki saboda haka ko da a dabbobi ne dabbar ma da take liwaɗi ka zama ce Allah shi kare me yace a gaba إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون annabi lut alaihi salam yace innakum lata'tuna ar-rijala shahwatan lalle ku kuna zuwa wa maza da sha'awar ku wato kuna tarawa da maza saboda cire sha'awa min dunin nisa'i a maimakon mata min dunin nisa'i a maimakon mata wato suna zuwa ga maza da sha'awar su a maimakon mata yana nufin sha'awar jima'i bal antum qaumun musrifuna kai ku dai mutane ne masu farda wato aikin nasu ba wai liwadi kawai bane aikin yana da yawa suna da munanan halaye wato kusan ba a taɓa samun marasa kunya na farko a duniya kamar su ba don haka yasa barnar tasu tana da yawa barnar tasu tana da yawa ba wai liwaɗin kawai bane shi yasa yace bal antum qaumun musrifun ku dai mutane ne masu barna wanda babu shakka inda za ka tattaro ayoyin alkur'ani su kai magana game da tarihin annabi lutsu alaihi salam za ka gani abubuwan nan suna nan da yawa misalin su shine yadda yazo a suratul ankabut wa lutan id qala li qaumihi innakum latatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin a innakum kaga kan tambaya أئنكم لتأتون الرجال شهوة أئنكم لتأتون الرجال يا فتبدا شنو أن الله يقول أنا سورة الأعراف الشهوة أئنكم لتأتون الرجال نفرقوا كنا وتقطعون السبيل kuna yin fashi da makami suna tsare hanya suna daɗe hanya kaga laifi na biyu kenan na uku fa wa ta'tuna fi nadikumul munkar kuna zuwa da abin ƙi a wuraren haɗuwanku, a wuraren taronku, duk inda suke taro suna abin kunya. Kaga abubuwa guda uku kina annabi zuwa ya faɗa musu. Amma a nan suratul Isra, a suratul A'raf sai Allah ya dunkula ayyuka uku din annabi zuwa ya ce bal antum qaumun muslimu ku dai mutane ne masu barna wato ba ba aiki guda mara kyau ba ayyukan kuma marasa kyau suna da yawa. ayyukan naku suna da yawa a waccan sura fa ma kana jawabu qaumihi illa an qalu inna bi azabillah in kunta min as-sadiqin qala rabbi surni ala al-qaumi al-mufsidin kaga nan ma yana nuna cewa masu barna ne a littafin tafsirin al-imam al-baydawi shine anwaru tanzil wa asrar al-ta'wil a mujallad na shafin gari ku da goma sha hudu yace annabi lut alaihi salam yana gaya wa mutanensa cewa abubuwa guda uku din nan da suke yi abubuwa ne marasa kyau wanda kowane ɗaya daga cikin su ya isa a dalilin sa Allah ya halaka kowane ɗaya daga ciki a dalilin sa Allah ya isa Allah ya halaka su amma gashi sun haɗa abubuwa guda uku shi yasa Allah annabi Lut ya haɗa musu a innakum lata'tuna rijala wa taqawuna sabila wa ta'tuna fi nadikumul munkara kaga abubuwan guda uku ne ba ma ɗaya ba wanda guda ɗaya ma ya isa Allah ya halaka ku yace to gaskiya ya kamata ku yi hankali ku kiyaye amma annabi bai sa sun gane ba ai amsar da suka ba su suka ba annabi lutu ma shine ita nabi azabillah ka zo mana da azabar Allah ba wai magana cewa mu daina abin da muke yi ba ka zo da azabar Allah ba wai abin da muke yi ka hana mu ba al-imamu bai bawi yace annabi lut alaihi salam ya tabbatar annahu qamu ala salatati a'malin fahisha sun tsaye da abubuwa guda uku ne marasa kyau ya tarattabu alaiha al-fasad fil ardi kowanne ɗaya daga ciki yana bata duniya fashi da makami yana bata duniya liwadi yana bata yana bata duniya sannan al-munkar a wajen taron su shi ma yana bata duniya menene al-munkar din nan wanda shi da al-mujahara bil fawahish laifi na uku wanda suke aikatawa in ka ɗauki fashi da makami yana ɓata duniya wannan Allah da kansa ya faɗa shi yasa yace rabbin surni alal qaumil mufsidin ya Allah ka ka bani taimako akan mutane masu barna da zaran an fara fashi da makami duniya ta lalace wannan abinda Allah ya siffanta shi a suratul ma'ida kenan aya ta 33 إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا wanda ya nuna cewa fashi da makami alfasadu ne barna ne yana lalata zaman duniya daɗin duniya gaba ɗaya to waɗanda mutane suna aikatawa ga liwaɗi sannan abu na uku wa ta'tuna fi nadikumul munkar kuna zuwa da abin ƙi a wurin taron ku abin ƙi da suke shine al-mujahara bil fawahish almujahara bil fawahish suna fitowa fili su nuna alfaja wato ba su da kunya ko kadan ba idan sun haɗu a ɗakin taro sai kowa ya tuɓe sirara su rika kallon al'auran kaga annabi lo saboda munin aikin nan bai faɗe shi ba illa dai kawai yace wa ta'tuna fi nadikumul munkar kuna zuwa da mummunan aiki a wurin taron ku kuna zuwa da abin ki abin da shari'a ta ki a wurin taron ku saboda haka za su tuɓe tsirara a cikin taro za su yi liwadi a cikin taro ba wai a keɓe ba za a bayyana a gaban jama'a suke yi sannan suna da wata muguwar ɗabi'a idan suka haɗu ɗin mutane za su rika yin hutu abin da ake ce mutu sa su ya su ba abin kunya ba ne la mutum ya kunce wandonsa ya tuɓe tsirara ya jima'i cikin jama'a ya fito yana tallata abin da ya aikata a goyi alƙaba'i hiyar munkara duna mubalatin bi ahadi waɗannan munanan ayyuka su ne abin da annabi zuwa yake nufi da ta'ati wa ta'tuna fi nadikumul munkar kuna zuwa da abin ki a wuraren taron kuma in ka dubi yanda masu liwaɗi suke a duniya a yau irin yanda siffar mutanen annabi zuwa annabi zo suka yi ne a wancan zamani irin siffar mutanen annabi zo a wancan zamani haka masu liwaɗi suke a wannan zamani mai liwadi ba shi da kunyar ya tuɗe tsirara gaban maza gaban yan uwansa saboda dama aikin mutane annabi annabi lut alaihi salatu sannan kasancewar su yi liwadi da mutane a gaban jama'a ba a koyi ba waɗanda su ake kira almujahara wanda shi kadai ba karamin laifi bane almujahara bil ma'asi abinda manzon Allah ya tabbatar mana min akbaril kaba'ir yana daga cikin munanan mafi munin laifi wato ka aikata wani laifi a ɓoye ka fito gaban jama'a ka faɗa ba ƙaramin laifi ba ne wajen Allah. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce, akwai hadisin yana sahihul Bukhari, kitabul adab, babu sarfirin mu'min ala nafsihi. Hadisi na dubu shida da sittin da tara da sahihu Muslim kitabul Zuhudi, babu nahayi an hatakil insan fitara nafsihi. hadisi na dubu biyu da ɗari tara da tashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu ummati mu'afan illa mujahirin kowa daga cikin al'umma ta Allah zai yafe mishi a lahira amma banda wanda ya bayyana laifi mai bayyana laifi Allah ba zai yafe mar ba in ji annabi sallallahu alaihi wasallam kowa ya aikata laifi in dai al'ummar annabi ne in dai musulmi ne Allah zai yafe masa amma banda mai tona asirin kansa ya bayyana laifi domin wannan yana nuna wato yana izgilanci ne ga Allah subhanahu wa ta'ala yana nuna alfahari da abin da yake aikatawa manzo Allah ya bada misali yana cewa wa inna min al-mujaharati an ya'mala ar-rajulu bil-layli amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allah alayhi fa yaqulu ya fulan amiltu al-barihata kaza wa kaza mutum ne daren jiya ya aikata alfasha ko dai zina ko zaka ko wani aiki mara kyau Allah ya rufa mar asiri domin lokacin da ka aikata laifi asirin ka bai tonu ba wa ya rufa maka asiri Allah ne Allah ne ya rufa maka asiri manzo Allah ya ce to ka waye gari cikin suturan Allah amma da kanka ka keta wannan sutura ta fito kana ga mutane wane a daren jiya na yi kaza da kaza da wance ko da wani ko na aikata laifi kaza ka kwana da suturan Allah gari na wayewa ka keta wannan sutura annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa yusbihu yakshifu sitara Allah anhu ya waye gari yana yaye wannan sutura da Allah masa saboda haka Allah baya yafe mu mutumin nan wato wannan yana cikin mutanen da ba su samun gafara a ranar kiyama mutumin da baya kunyan rufe asiri baya kunyan rufe asiri wato domin asiri abin an rufe shi ne idan ya zama shi ba shi da kunya yana ganin alfasha ba abin kunya ba ne wannan mutumin baya cikin waɗanda suke samun gafaran Allah subhanahu wa ta'ala a sharhin fathul bari na ibnu hajar al-asqalani ya kawo bayanin ibnu battal mujallad na goma shafi na ɗari hudu wanda yake cewa fil jahari bil ma'siya istighfafun bi haqqillahi wa rasuli ka fito fili kana sabon Allah kamar izgilanci ne ga Allah da manzonsa izgilanci kake ma Allah da manzonsa wato kana nuna ma Allah kai da ka hana ka gani gashi ina yi shi sa kake sabon Allah a fili a bayyane wa bi salihil mu'min sannan izgilanci ne ga mutanen kwarai domin idan akwai waɗanda suke ganin girman ka kaga za su ji kunya amma sai ka fito kai abin ba tare da ka damu da su ba wa fihi barbun min al-inadi lahu وفي الستر وفي الستر بها السلامة من الاستكبار idan mutum ya koya kafin ya saba ma Allah to kaga kamar ya daraja Allah ne tabaraka wa ta'ala ba ya izgilanci ga Allah bane ya san cewa Allah yana ganin sa ko da koye ne ya sani amma duk da haka ka fito ka yi laifi a bayyane ya nuna cewar ka san Allah yana ganin ka a goye to ka ma yi a bayyanan ya gani ko da wato ba a goye bane a bayyanan ma ka yi don ya gani don haka yasa bayyana laifi ya zama izgilanci ne ga Allah akan goye laifi koya laifi yana nuna kana jin kunyar Allah yana nuna kana jin kunyar bayin Allah yana nuna kana daraja dokokin Allah duk da dai ka ka kasa barin laifin amma kana yin ta a boye akwai alamar kana tare da imani amma ranar da ka fito kana yin ta a fili fa kaga ya nuna kenan baka damu da kowa ba baka damu da dokar Allah da ta manzon shi ba baka damu da mutanen da ake kunyar su ba baka damu da ƴaƴanka ba baka damu da duk wani abu da mutane suke ganin babba ne ba yace wa idza tamahhaba haqqullahi fa huwa ahad akramul akramin idan aka ce ka ya kayi laifi a zuciyarka akwai nadama to Allah ya ma sutura tun da har Allah ya masu tura gari ya waye babu wanda ya san ka aikata wannan laifin har zuwa mutuwarka ibnu battal ya ce idan laifin tsakaninka da Allah ne to wannan laifin Allah ba zai fallashe ka akan sa ba a ranar kiyama duk laifin da ya zama tsakaninka da Allah ne Allah ya maka sutura a kansa har ka mutu asirinka bai tono ba to a lahira mako maka aljanna in dai kana musulmi ce fa da zalika idza tasarrafu fi dunya lam yafbahu fil akhirah duk mutumin da Allah ya rufe mar asiri a duniya lokacin da yake aikata wani laifi tsakaninsa da Allah ya kuma yi nadama in dai musulmi ne tunda Allah ya rufa mar a duniya to a lahira Allah ba zai kunya ta shi ba wallazi jahir in in kuwa mutum ya fito ya bayyana ba yi Allah ya rufa mar asiri lokacin da yake aikata laifin sai fito yake ai ya aikata wannan laifi kaga ba shi da wannan sutura ta Allah saboda ka Allah bai gafarta ba wannan mutumin a ranar kiyama don haka yasa waɗannan mutane aikin nasu yake yayi munin gaske وما كان جواب قومه إلا أن وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا من قريتكم إنهم أناس يتطهرون wa ma kana jawaba qaumihi Allah yace babu jawabin da mutanansa suka bashi annabi lut alaihi salam babu wata amsa da mutanansa suka bashi illa an kazu face kawai cewa suka yi akhrijuhum min qaryatikum ku fitar da su ku fitar da su wato da shi da mabiyansa a fitar da su daga wannan alkarya innahum unasun yatahharu saboda su mutane ne da suke son tsarkaka wato annabi lut yana son tsarkaka saboda haka bai kamata ya zauna a wannan garin ba me Allah ya ce فأنزلناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين fa an jaina wa ahlahu sai muka tsayaratar da shi da iyalinsa mun tsayarar da annabi lut alaihi salam da shi da iyalinsa illa imra'atuhu sai dai matarsa wanda yake nuna idan aka ce iyali ana nufin gidanka ba iyalin matanka kawai ba don kaga Allah ya faɗi iyali sai ya keɓe mata ko ya gwada cewa kalmar iyali a alƙur'ani tana ɗaukan ma'anar ‘ya'yanka da duk waɗanda suke gidanka ba wai matarka kawai ba fa an jaina wa ahdahu illa mar'atahu kanat min al-ghadir sai dai matarsa guda matarsa guda tana cikin waɗanda wato suka zamanto baya waɗanda Allah ya hallaka ibnu kathir ya ce wa lam yu'min bihi ahadun minhum siwa ahli baiti faqat abinda alqur'ani mana ishara akai shine babu wanda ya yi imani da annabi lut alaihi salam sai dai iyalin gidansa kawai mutanen gidansa kadai kamar yadda Allah ya faɗa a suratul zariyat fa akhrajna man kana fiha min almu'minin fama wajadna fiha ghayra baitin min almuslimin gida dai kai aka samu waɗanda suka imani subhanallah annabi lut ya samu wato wahala ta wajen da'awa da mutanen wannan gari iyalan gidansa kadai suka yarda da shi sauran gari babu wanda ya yi haka Allah ya tabbatar illa mar'atahu fa innaha lam tu'min bihi matarsa bata yi imani da shi ba bal kanat ala dini qaumiha tana ma kan addinin mutananta tumariruhum alayhi tumariruhum alayhi wa tu'limuhum biman yaqdamu alayhi min min min difani wanda aka idan an yi bako ita mata take ishara ga mutanen gari wato idan aka yi bako a gidan annabi zo sai ta musu ishara bi isharatin bainaha wa bainahum ta nuna musu wata alama da za su gane ta yi musu alama da za su gane annabi zo ya yi baki saboda haka yasa lokacin da aka yi umarni ga annabi zo ya fita daga wannan gari an masa umarni an yasriya bi ahlihi yayi tafiyar dare da iyalinsa da mutanen gidan Allah yu'lima imra'atahu banda wannan matar kar ya gaya mata wala yukhrijaha min al-balad ita matan kar a fitar da ita daga wannan gari me ya faru da su wa amfarna alaihim وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة wa المجرمين amtarna alaihim matara muka yi musu ruwan sama wani irin ruwa Allah ka tsare mu daga irin wannan ruwa wa amtarna alaihim mun yi ruwa akan su mataran wani irin ruwa ka san ruwan ba irin wanda ka saba gani ba ke ruwa ne na azabar Allah nas'alullahu salamata wal afiya sai Allah ya ce ma annabi kaga maganar ana yin ta da mu amma karshen labarin annabi zo sai ana wa annabi ishara shi kadai fanzur kaifa kana aqibatul mujrimina ya kai muhammadu dubi yanda karshen masu laifi ya kasance ana gaya wa annabi ka dubi yanda karshen masu laifi ya kasance shi ko annabi tunda an kira shi shi kadai a karshen labarin mutanen lo saboda haka yasa manzon Allah bai dauki al'amarin liwadi da sauki ba kaga bayan Allah ya gama gaya masa labarin annabi lo da jama'ansa ƙarshen labarin aka ce ma annabi ka dubi kai ka dubi yadda ƙarshen masu laifi ya kasance kai Muhammadu duba kaga magana tana da tasiri kenan ko ana yi kai tsaye ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa manzon Allah bai sassauta ma al'amarin liwali ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai sassauta game da al'amarin da duk yake sha- ya shafi liwali ba akwai hadisin Abdullah bin Abbas wanda yake nuna yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki al'amari na riwa tunda Allah ya ce masa unzur kaifa kana aqibatu ka dubi yanda karshen su ya kasance ka dubi yanda karshen su ya kasance manzo Allah ya san karshen yalliwati musiba ne Allah ya samu gani manzo Allah sai ya gane karshen mai liwati musiba ne saboda haka yasa manzo Allah yake cewa la'ana Allahu man gayyara tuhumal ardh hadisin Abdullah bin Abbas yanzu Allah ya ce Allah ka tsine ma wanda ya canza alamar da ta raba kasa da kasa bikon kenan duk wanda ya matsa da bikon Allah ka tsine ma in ji manzon Allah shine alamar da ta raba gonarka da wata ko alamar da ta raba filinka da na wani idan ka dan matsa da shi ba wai magana kana da haƙƙi ba la man gayyara duk wanda ya canza inda alamar kasa take Allah ya tsine mara albarka don akwai wanda ke to ai ba laifi saboda gaban filin nawa titin mota ne shine na dan matsa da shi manzo Allah ya ce duk wanda ya canza alamar ta taraba kasa Allah ya tsine mara albarka saboda haka mu daina daukan sassauci Allah ka tsare mu la'ana Allah man zabaha li ghairillah manzo Allah ya ce Allah ka tsine ma wanda ya yanka dabba don wani Allah kaga kenan wanda ya yanka dabban tsafi manzo Allah ya tsine mara albarka la'ana Allahu man la'ana walidayhi Allah ka tsine ma wanda ya tsine ma iyayensa la'ana Allahu man tawalla ghayra mawalihi Allah ka tsine ma wanda ya jibinci wasu waɗanda ba abokan jibantansa ba kamar wanda ya haɗa sunan wani da nasa ba na baban shi ba saboda ya jibinci wani wanda ba nashi ba la'ana Allahu man kammaha a'ma an sabil Allah ka tsine ma wanda ya batar da makawo ya raba shi da hanya saboda mugunta la'ana Allah man waqa'a ala bahima Allah ka tsine ma wanda ya tara da dabba wanda yayi jima'i da dabba Allah ka tsine mar albarka kaga annabi ya kera su ga Abdullah bin Abbas amma sai manzo Allah ya zo karshe yace la'ana Allah man amila amala qaumi lut la'ana Allah man amila amala qaumi lut la'ana Allah man amila amala qaumi lut da aka zo maganar liwadi manzo Allah sau uku yana tsine mar albarka Allah ka tsine mu wanda ya aikata aiki irin na mutanen annabi Lut Allah ka tsine mu wanda ya aikata aiki irin na mutane annabi Lut Abdullahi bin Abbas yace salatan sau uku manzon Allah ya maimaita kaga waɗancan din na bayan kamar ana ga maka nafila ne Allah ka tsare hadisin yana silsilatu sahiha hadisi na 3462 da kuma sahihu jami'i sahih hadisi na 5891 saboda haka yasa tsinuwar manzon Allah yasa duk mutumin da ke liwaɗi yake tare da musiba saboda Allah ya buga misali da yadda ya hallaka matsuyinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya la'anci mai yinsa don haka liwaɗi gaba ɗayan ta cikin ta babu alkhairi akwai malamin da ake kiransa al-Imam Fakhruddin Ar-Razi wanda ya rasu hijira na da shekara 606 wato shekaru 830 da suka wuce mai littafin tafsirin a tafsirul kabir a tafsirul kabir ya ce innahu amalun liwadi da kake gani wani aiki yujibu istihkamal adawa bainal fa'il wal maf'ul idan sha'awa kana cire ta ne don soyayya to liwadi idan kayi ta jawo maka kiyayya take ba wai soyayya ba sai zama akasi kaga tsinuwar Allah tana kan mai yi kenan domin kamar misali kana cin abinci don ka koshi ne kana jima'i saboda cire sha'awa to amma liwadi in ka yi shi yana dawo maka da musiba ne ba cirewa yake ba ba cire damuwa yake ba ba cire ainihin damuwar yake maka ba yana dawo maka da ita ne don haka yasa malami yake cewa idan aka samu masu liwadi biyu alfa'il wal maf'ul da wanda yake liwadin da wanda ake masa liwadi komi dadewa Allah zai haifar da adawa tsakanin su adawar da ba a taɓa samun irin ta ba wanda a yau in kana duba tarihin waɗanda ke ganin liwadin abin alfahari ne kamar turawa waɗanda ke ganin halarcin aure tsakanin maza da maza ka duba yadda ƙarshen rayuwar su take kasancewa ka duba yadda ƙarshen rayuwar su take kasancewa ka samu mutum da dukiya da mukami amma ƙarshen al'amarinsa ya daɗe kanshi ko ya kashe kansa ko wani ya kashe shi saboda wannan tsinuwar ta Allah da manzonsa da ta dawo kawunan Allah ka tsare saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar mana a cikin alqur'ani in ji shi wannan malami abin da yasa liwadi bai jawo bai jawo soyayya bai jawo cire sha'awa sai dasa musiba saboda akasi ne na umarnin Allah Allah ya faɗa misali a suratul rum آية 20 زينة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها yana daga alamomin samuwar Allah Allah ya halitta muku mata ko ya halitta muku mata daga cikunanku Allah ya fitar da mata daga cikin maza mai hikima litaskunu ilaiha saboda ku samu nutsuwa da mata ku samu nutsuwa da mata da maka nutsuwa tana gawa in ka zauna da mace ya za a yi nutsuwa ta same ka idan ka zauna da namiji in ji malamin ya ce waje ana baina kuma wata ta rahma Allah ya saka soyayya da tausayi a tsakaninku saboda haka idan ka zauna da mace akwai nutsuwa zaman da kake yi ba baci yake ba kullum daɗa kyau yake saboda me saboda Allah ya hikima sai ya ɗaure alaƙar tsakaninka da ita da abubuwa guda biyu Allah ya ɗaure alaƙar tsakaninka da matanka da abubuwa guda biyu na farkon su shine soyayya soyayya kana son ta lokacin tana budurwa tana da sauran tsari ana cikin tafiya idan ta kai shekara talatin arba'in soyayyar ta kare me za a yi sai a rabu ko la amma saboda imani sai Allah ya canza matsayin soyayyar da tausayi sai ya canza matsayin son da kake masa da saboda tana da tsari mai kyau saboda tana da abin sha'awa yanzu wannan abin sha'awan ba duk ya kare saboda ta tsufa to maimakon ka rabu da ita sai Allah ya cire gurbin soyayya sai ya dasa tausayi a wurin saboda haka a yanzu baka tunanin rabuwa da ita saboda me saboda tausayin ta kana tunanin to wance baban ta ma ya rasu wanta ma ya rasu kanin baban ma ya rasu ina take ta ina za ta je ga ta ma ba ta da kyau wa zai aure ta saboda haka me zai sa ka zauna da ita tausayi kaga Allah ya daure alaƙar tsakaninka da matanka har zuwa mutuwa da abubuwa guda biyu na farkon su al-mawadda na biyun su ar-rahma sai malamin yace Allah ya ce a ƙarshe inna fi zalika la ayatin li qaumin yatafakkaru wannan cikin sa akwai alamomin samuwar Allah amma ga masu tunani yace to idan ka ce zaka zauna da namiji ka dauki ayan nan aka tinta Allah bai saka sukuni tsakanin zaman namiji da namiji ba dan can Allah ce litaskunu ilaiha me yasa Allah ya sauwake zama tsakanin namiji da mace saboda a samu damar zama to babu wannan saukin zaman tsakanin namiji da namiji sannan babu almawadda babu arrahma don haka yasa idan an zauna kai suka ce ai sun yi aure namiji ya aure namiji ta izu wata ɗaya biyu ko shekara ɗaya biyu zaka ji ɗayan su ya kashe ɗaya saboda sun yi akasin abin da Allah ya faɗa cikin alqur'ani saboda sun jawo ma kansu tsinuwar Allah da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ma ibnu qayyim jawziya ya yi magana a littafinsa aljawabul kafi shafi ɗari da sittin da ya ce fa inna fil liwati min al mafasidi idan muka ce za mu kirga barnan da ke tare da liwadi ma ya kutu hasra wa ti'dada wa ta'dada kirge da kididdiga ya wato ba za mu iya lissafawa mu kididdige ba ba za mu iya ba wato zai kure kirgen mu in dai za mu zauna lissafin barnan da ake samu cikin liwadi yace ba za mu kididdige su ba wani an yuktalan maƙulu bi ibn kan ya ce to shi da a ce wanda ake liwadi da shi ya san me zai biyo baya da ya fi zaɓen a kashe shi min an yi uta fiye da namiji ya tara shi da ya san bala'in da zai tinkari rayuwarsa a dalilin liwadi da ya gwammaci a ce ya rasa ransa akan namiji ya tara shi saboda bala'in da ke biyo baya yake ba su kirkuwa فإنه يفسد فسادا لا يرجى له بعده صلاح أبدا ابن القيم yace domin kuwa da zaran namiji ya tara da kai to ya jawo ma fasadin da babu mai gyara shi har abada ya jawo maka fasadi wanda babu mai gyara shi har abada na biyu yazhabu khairuhu kulluhu duk alkhairin da Allah yake sama bawa saboda imani da zaran namiji ya tara da shi Allah ya amshe wannan alkhairin Allah ya karbe wa tamussu al-ardu ma al-haya'i min wajhi sannan duniya tana tsotse ruwan kunya da Allah ke zubawa a fuskar mumini kowane mumini akwai ruwa na kunya da Allah ke zubawa a fuskarsa amma da zaran kayi luwaɗi kasa za ta tsotse wannan ruwan don ba naka bane saboda haka daga ranar da mutum aka yi luwaɗi da shi la yastahi ba'da zalika min Allah wala min kalbi babu sauran kunyar Allah a zuciyarsa bare kunyar halittar Allah babu sauran kunyar Allah babu sauran kunyar halittar Allah wa ta'amalu fi qalbihi wa ruhihi nutfatul fa'il sannan wannan maniyin namijin da ya shiga cikinsa tasirin da zai majininsa ma ya'malu summu fil badani yanda ka san a dauki poison a zuba a jikin mutum haka wannan maniyin yake lalata wato jini da kuma halitta ta dan adam wanda Allah subhanahu wata'ala ya sa a jikinsa daga na kariya da sauransu saboda haka musibar tana da yawa ibnu qayyim ya yi magana mai tsawo wanda a cikin littafin saboda tsawon maganar ya sa ba za mu kawo duka ba yana cewa har ma malamai malaman sunna sun yi muhawara anya ba wanda ya yi liwadi ba wanda aka mar liwadi anya zai shiga aljanna ba sa muhawara akan wanda ya yi liwadi shi ba a kansa ake magana ba Allah ya samu gani wanda aka maliwadi din anya zai iya shiga aljanna ko ba zai shiga ba wannan fa akwai sabani wa tsakanin malaman sunna anya ma wanda aka yi liwadi da shi zai ma iya shiga aljanna zai yiwu ya iya tuba wannan muhawara tana nan yace har ibnu taymiya yana cikin waɗanda suka ba da hujjoji da dama akan wanda duk aka yi liwadi da shi shigarsa aljanna abu ne mai wahalar saboda ne Allah yana toshe kafa na alkhairi ga wannan bawa amma a ƙarshe ibnu qayyim yake cewa babu wanda ya isa ya shiga tsakanin bawa da mahaliccinsa babu mamaki Allah ya karfa magarin sa babu mamaki ya dace da rahamar Allah ya iya tuba kafin mutuwa babu laifin da mutum ba zai iya tuba a kansa ba Allah ya samu gadi saboda haka yasa manzon Allah a hadisin Jabir bin Abdullah ya dinga mana gargadi domin ya san abin da zai biyo baya don hadarin ta inna akhwafa ma akhafu ala ummati amalu qaumi lut manzo Allah yake abinda na fi jin tsoron sa ga mutane na shine aikin mutanen ko hadisin yana sahihu jami'i sahih hadisi na 1552 da sahihu tarhib hadisi na 2417 annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin abin da ya fi jin tsoron aukuwansa gare mu mu al'ummarsa shine liwaɗi me yasa saboda manzon Allah ya ga abubuwan da za su auku karshen zamani kuma ka lura da yadda duniya ta tasamma a yanzu ka lura da inda duniya ta dosa a yau saboda su kafirai dama sun yi bankwana da Allah da dadewa saboda haka su a wurin su ba ma liwadin ba aure ake tsakanin namiji da mace- na namiji Allah ka tsare kuma wannan guguwa tafiya take tana tana shiga kasashen duniya da dama manzon Allah ya ce to abin da na fi jin tsoronsa ga al'umma ta ba wata al'umma ba al'ummar musulmi a wayi gari liwaɗi ta yasu a cikin su Allah ka tsare mu mu je labari na gaba وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين
wa ila madiyana akahum shu'aiban kuma zuwa ga mutanen madiyana mun aika musu dan uwansu annabi shu'aibu alaihi salam mutanen madiyana yan kasuwa ne qala ya qaumi ibudullah annabi shu'aibu yace ya ku jama'a ta ku bauta ma Allah malakum min ilahin ghairu ba ku da wani abin bauta wanda ya dace a bauta masa in ba Allah ba qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum haqiqa hujja ta zo muku daga wajen mahaliccinku ku fa awful kaila wal mizan don haka ku rika cika mudu da ma'auni sikeli wala tabqasu an-nasa ashiya'um kar ku rika rage wa mutane dukiyan kar ku rika rage wa mutane dukiyan ta wasu ta wasu dabaru a harka na kasuwanci yau wanda shine umuma da ke nuna cewa ka rage wa wani hakkinsa shine abinda annabi shu'aibu yake magana akai ba wai mudu da ma'aunin kadai ake dubawa ba saboda haka al-gush ne umuman wala tabkhasu an-nasa ashiya'um kada ku rage wa mutane kayan kar ku yi wata dabara na al-gush na cutar da mutane wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kuma kada ku yi barna a cikin kasa bayan gyara ta zalikum khairul lakum wannan shine muke alkhairi gare ku in kuntum mu'minin in kun kasance masu imani kaga ya nuna gyaruwar duniya tsayuwar addini da zaran babu addini duniya lalacewa take idan babu addini duniya lalacewa ne wala taqudu ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغون عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين wala taqudu bi kulli siratin ku daina tsugunawa a kowace hanya kuna barazana ga waɗanda suka yi imani wato saboda mugun halinsu har ma tsugunawa suke a hanya saboda barazana ga muminai a rika raka da muminai ana ana ana musguna musu tu'iduna wa tasudduna an sabilillah kuna mummunan alkawari ga wanda ya imani kuna hana mutane su bi hanyar Allah man amana bihi wato wanda ya riga ya imani da shi wa tabghuna ha'i waja kuma kuna son hanyar Allah ta zama karkatacciya wadhkuru id kuntum qalilan fakassarakum ku tuna fa da can ku kaɗan ne sai Allah ya ƙara yawan ku don haka yawan jama'a rahama ne kar ku yarda mutane su gaya muku cewa ku kayyade iyali la abinda alqur'ani ya karantar da mu yawan jama'a rahama ne annabi shu'aib yana gaya muku da ku kadan ne gashi yanzu kun yi yawa saboda haka yasa kaga idan mutane suna da yawa murkushe su da sauri yana da wahalar gaske amma idan yan kadan ne to nan da nan sai a yi tunanin za a iya karkarewa a gama su wannan ya zama darasi gare mu don haka yasa yawa rahama ce kullum musulmi ya rika tunani akan abubuwan da Allah ya faɗa ya daina duba abin da wasu makiya Allah ke faɗa wanda annabi Shu'aibu annabin Allah ne yake gaya wa mutanensa wadkuru iz kuntum qalilan ku tuna ba da ku kaɗan ne fakasara kun sai yawaita ku yanzu kai gidanka kai sa ce mutum biyu ne kawai da gida ne mutum goma da gida mutum biyu ɗaya ne ba dai ba ne rahamar Allah ta fi yawa a gidan da aka samu mutane da yawa kace a kai baka son tashin hankali gida da hayaniya a ce yara ko ina a shi yasa ka tsaya ma yara biyu wannan ba karamin jahilci ba ne shi yasa idan aka tashi murkushe ku ba a wahala amma da zaran kun hayayyafa wannan hayayyafan da aka yi ba karamar hama ba ce to haka yasa kake gani hatta barazanar da aka ta san arewa ba shi nasara ba saboda me number one abin da Allah ya taimake shi ya taimake mu da shi yawan mu kuma kowa ya san an yi yadda duk za a yi saboda yawan mu Allah ya tsayar da mu to yanzu ai sai ka zauna kai baka tunanin haihuwa Allah ya sa mu gani ce wanzuru kaifa kana aqibatul muslimina ku duba yadda karshen masu barna ya kasance sai ya ce wa in kana وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به لا يكفن شيء وتجمع تشنكم تاي إيماني دا أدن أكا يكون لشي وطائفة لم يؤمنوا غا وتجمع كما بتاي إيماني با وتمتاني سنك سكشي بيو wasu sun yi imani da annabi shu'aibu alaihi salam wasu kuma sun kafirce masa sai ya ce wa mabiyansa fasbiru sai ku yi hakuri hatta ya hukuma Allahu bainana har dai Allah ya hukunci tsakaninmu wa huwa khairul hakimin Allah shine mafi alkhairin masu hukunci قال الملأ الذين استكبروا قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك والذين آمنوا معك من قريتنا والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قال الملأ الذين استكبروا من قومه waɗancan da suka yi girman kai daga cikin jama'ansa waɗanda ba su yi imani da shi ba suke cewa la nukhrijan naka ya shu'aibu wal ladina amanu ma'aka min qaryatina ya kai shu'aibu za mu kore ka da waɗanda suka yi imani da kai daga garinmu min qaryatina daga garinmu kamar shi ba garinsa bane za mu kore ka da waɗanda suka yi imani da kai daga garinmu aula ta udun na fi millatina ko ko lalle ne ka dawo ta barkin mu lalle ka dawo ta barkin mu idan baka dawo ta barkin mu ba to za mu kore ku kana sai ce awalan kun na kari gina za mu dawo ta barkin naku ko da ba ma so ko da ba ma so kamar wannan yana maida musu amfani a ce ma dawo ko da ba ma so wato ko dole za a samu dawo kenan قد افترينا على الله قد افترينا على الله كذبا من عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير قد الفاتحين افترينا على الله كذبا إن أدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها idan dai muka koma ga tafarkin ku ji annabi shu'aib alaihi salam in udna fi millatikum idan muka koma tafarkin ku ba'da idna jana Allah minha bayan Allah ya tsayar da mu daga wannan tafarkin qad iftaraina ala Allah kasba hakika in mun yi haka to mun yi wa Allah kariya Allah ya ba mu shari'a mu gane gaskiya sannan daga baya mu jefar da gaskiya mu koma ga bata a ba ba zai yi ba wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa an yasha Allah rabbuna sai dai fa idan Allah ya nufa amma abu ne mu dai ga zaɓin mu ba za mu iya komawa ga wannan tafarki ba sai dai idan Allah mahaliccin mu ya yi nufin haka wasi a rabbuna kullu shay'in ilma shi mahaliccin mu ilimin ta ya yalwaci dukkan komai ilimin Allah ya yalwaci dukkan komai Allah kadai ya san farkon abu ya san karshen sa wannan yana nuna maka ko da ka samu imani karka cika baki ko da ka samu imani karka cika baki ko da Allah ya taimake ka da wani aiki mai kyau karka cika baki dan baka ma san karshen ka ba annabi annabi shu'aibu bai cika baki yana yana karantar da mu cika baki bai da kyau saboda haka lokacin suka ce ko dai ku dawo ta farkin mu ko mu kore ku daga garin nan sai ce a'a ai in muka koma tafarkin ku mun yi wa Allah ƙarya ba zai yiwu mu koma tafarkin ku ba amma duk da haka sai ya ce ba mu da ikon zartar da hukuncin sanin makomar mu mu kanmu a yanzu dai mun san imanin mu ba za mu ce har abada ba mu iyawa ba domin gaba na Allah ne Allah kaɗai ya san gaban bawa Allah kaɗai ya san gaban bawa don haka komai imanin ka a yau baka san da karshen ka zai kasance ba Allah ka kyauta ta ƙarshen mu. Don haka babban abu shine ka maida wa Allah al'amarinsa kuma ka yi ta roƙon Allah ya tabbatar da kai akan shirya akan shirya kawai. Shi yasa Annabi Shu'aib ya ce alallahi tawakkalna mu dai ga Allah muka dogara da imanin mu ba ga dabarar mu ba. Domin inda dabarar mu ne babu shakka mutum yana iya komawa ga shirka da kafirci. In ka duba za ka ga akwai wanda ya fi ka ilimi kuma kafiri. Ya fi ka ilimi wani ya fi ka basira wani ya fi ka hankali wani ya fi ka dukiya wani ya fi ka asali amma kuma bai samu addini ba kafiri ne ashe kaga ba dabarar ka bace rahama ce ta Allah saboda kai sa annabi shu'aibu yace alallahi tawakkalna mu dai ga Allah muka dogara kamar yanda ya ba mu imanin nan muna roƙonsa muna roƙonsa ya tabbatar da mu akan wannan shari'a har mutuwa don haka yake cewa rabbana ftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin kamar inda ya faɗa ne a baya fasbiru hatta ya hukuma Allah bainana wa huwa khairul hakimin ya Allah kai buɗi tsakanin mu da jama'ar mu bil haqqi ka buɗe gaskiya tsakanin mu da jama'ar mu ta yadda masu ganewa za su gane wa anta khairul da kai ne mafi alkhairin masu buɗewa masu buɗe shiriya kai ne wanda zaka iya buɗe shiriya ga bayinka wato Allah kai hukunci tsakanin mu da jama'ar mu وقال الملأ الذين كفروا وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون وقال الملأ الذين كفروا manya waɗanda suka kafirce suna cewa mai kaumihi wato manyan mutanensa manyan jama'ar annabi shu'aibu suke ce suke gaya wa mabiyan annabi shu'aibu لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون manyan gari na cewa in dai kuka yarda kuka bi annabi shu'aibu to kun yi hasara me ya biyo baya fa akhadathum ar-rajfatu fa asbahu fi darihim fa jathimin akhadathum ar-rajfa sai girgiza ta kama su tsawa girgiza ta kama mutanen fa asbahu fi darihim jasimin suka waye gari suna gurfane a wato a cikin gidajensu wanda yana nuna cewa Allah ya hallaka su gaba ɗayansu allazina kazzabu shu'aib الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين allazina kazzabu shu'aiban wadanda suka kare ta annabi shu'aib alaihi salam ka allam yagnaw fiha kamar da ba a same su a garin ba saboda gari yayi din ka daga an gama da mutanen gari in ka zo dai ka ci shiru ya zama kubayi allazina kazzabu shu'aiban tawkidi wato saboda hikima mu'jiza na Allah tabaraka wa ta'ala saboda balaga ta alqur'ani Allah ya maimaita wannan dan jan hankalinta الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الكافرين kaga da Allah mai maita waɗanda suka kare ta annabi Shu'aibu kamar da ba a yi su ba waɗanda suka kare ta annabi Shu'aibu sun kasance su suka tabe kaga Allah ya sake maimaita dan mai hankali ya gane Allah ka tabbatar da mu akan imani me ya ba me ya biyo ba فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آتى ونصحت لكم فكيف آتى على قوم
mata كافرين wallah azum sai annabi shu'aibu alaihi salam ya juya ga mutanen nasa wa qala yace ya qaumi ya ku jama'a ta laqad ablagtukum risalati rabbi lalle hakika na isa muku sakonnin mahalicci na kaga shi ma kalmar sa ta dace da kalmomin manzanin wadanda suka gabace shi laqad ablagtukum risalati rabbi lalle hakika na is- na isar muku da sakonnin mahalicci na wa nasahtu lakum kuma na muku nasiha na muku nasiha ga abin da ya biyo baya an hallaka ku tuni dai wallahi ban jin haushi ta ce fa kai fa a sa ala kaumi kafin dan me zan yi bakin ciki akan mutane kafirai wato bai ma jin haushi bai jin bakin ciki Allah ya hallaka mutanen saboda me saboda kafirai ne wannan darasi ne gare mu a kun kafiri ya mutu ranka ya baci matukar wannan bacin ran saboda asararsa da aka yi na- na na matsayinsa na addini babu shakka mutum yana kuskure fa kaifa asa al'as- al'asa shine al-huzn fa kaifa asa ala qaumin kafirin ta ya za a yi in yi takaici in yi bakin ciki saboda mutane kafirai sai dai anan mu lura annabi shu'aibu yana magana da su ko bayan an riga an hallaka su fatawalla anhum wa qala ya qaumi annabi shu'aib yana magana da su bayan an halaka su suna ji ne suna jin maganar da yake musu tunda an riga an halaka su shin tana yiwuwa wanda ya mutu ya ji magana babu shakka tana yiwuwa amma asali asali al-amwat la yasma'una kalam al-ahya duk wanda ya mutu bai jin magana wannan shine asalin hukunci da zaran ka mutu to duk wani abu da yake mu'amala da ake da kai ya kaɗe ganin ka jin ka tun da kana gani da ido ji da kunne da sauransu duk an kaɗe da zaran ka mutu ya gane duk wata hanyar sadarwa tsakaninka da halittun Allah an daɗe idan aka ce wani ya mutu asali wanda shi kamar yadda zo cikin fatawa latina a mujallar na farko shafin ɗari uku da goma sha uku dalili kuwa saboda Allah ya faɗa a suratul fatir wa ma yastawi al-ahya'u wal amwat inna Allah yusmi'u man yasha'u wa ma anta bimusmi'in man fil qubur Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kai ba za ka iya jiyar da ba za ka iya jiyar da waɗanda suke cikin kaburbura ba, wato ba za ka iya magana su ji ba Allah yake gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam shi da shi wa ma anta bi musmin Allah yana gaya ma wa annabi sallallahu alaihi wasallam tsakaninsa da shi ba ka iya jiyar da man fil qubur fa akkada Allahu adama sama'i man yad'uhum ila al-islam saboda ka Allah ya karfafa ma annabi Muhammad cewa ba zai iya jiyar da waɗanda suka riga suka mutu ba haka ma waɗanda ke da rai waɗanda Allah bai nutse su da shiriya ba ba zai iya shiryar da su ba wato Allah yana tabbatar ba annabi sallallahu alaihi wasallam shiriya a hannunsa take ba a hannun annabi ba wa ma yastawi al-ahya wal amwat inna Allah yusmi'u man yasha Allah shi yake jiyar da magana ga wanda ya ga dama saboda haka idan mutum ya mutu Allah yana iya yana iya jiyar da shi magana Allah yana iya jiyar da shi magana don haka yasa aka samu abin da ake cewa lokuta da Allah ya waye matacce yana iya jin yana iya jin kira matacce yana iya jin kira a wasu lokuta amma ba ainihin siffarsa bane la idan ya mutu an gama ɗaya daga cikin sifofin shine cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ma min ahadin yusallimu alayya illa radda Allahu ruhi hatta arudda alayhi salam babu wanda zai min sallama a ko ina yake face Allah ya maida min raina ta yadda zan maida masa sallama wannan ya shafi annabi sallallahu alaihi wasallam kudusiya ce gare shi kuma a hakan ba wai yana iya jin sallamar taka bane la in ka yi sallamar a ko ina kake a duniya Allah zai maida masa damar yadda zai maida ma sallama za a gaya mar wane ya maka sallama manzon Allah zai maida maka sallama din a ko ina kake saboda kai ta ba dalilin da zai sa mutum ya ce wai sai ya je Madina ya ji ko ko ya bada sako idan ka je Madina ka isar da gaisuwa ta ga manzo daga inda duk kake kace assalamu alayka ayyuhan nabi wanda a sallah muna yi idan kana sallah kana tafiya kana yi sallama ga annabi wannan sallamar da kai Allah yana kai ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma wannan baya nuna cewa annabi ya dawo yana gare la mala'ika na isar masa tuballighu mala'ikatu zalika salat mala'ika na isar wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sallama don haka shi ya zama an keɓe mar wannan dama saboda kususiya gare shi saboda daraja mu'jiza gare shi saboda mu'jiza ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa fa huwa istisna'un min al-asl kaga asali mutum bai jin kira idan ya rasu amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya masa wannan mu'jiza ya bashi wannan kyauta na biyu shine lokacin da aka binne gawa idan aka juya za a dawo Allah yana jiyar da mataccen wanda ke kwance a kabarin wanda aka binne Allah yana jiyar da shi karan takalman waɗanda ke koma amma da zarar sun wuce ya daina jin komai har tashin kiyama to da karka ɗauka ai tunda an ce mamaci yana jin karar takalmar waɗanda suka binne shi karka ɗauka kuma shi kenan in ma ka zo ziyara ko mai kiwo ya wuce gefen makabartar da shanunka yana sani ai mai kiwo kaza ne zo waɗanda suka binne gawar su dai manzon Allah ya magana kai ranar sun binne sun juya Allah yana jiyar da shi karan takalmar su lokacin da suke juyawa wanda ya zo cikin hadisi ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan abinda annabi shu'aibu yayi yayi kama da abinda annabi salihu ya aikata lokacin da Allah ya hallaka samudawa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya faɗi kamar haka kamar yadda bayani ya gaba shi ma annabi shu'aibu ya faɗi haka kaga yayi magana da su gashi an hallaka su an hallaka su kuma gashi annabin Allah yana magana da ya yi kama da shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma manzon Allah bayan an yi yakin badar lokacin da aka yi yakin badar kamar da Aisha ta bada labari hadisin yana sahihul bukhari inna rasulullah amara bil qalib an yatrahu fa tarahu fi yani qatla badr fa waqafa alaihi manzon Allah ya umarni a tara manyan kafirai na Makka waɗanda aka kashe a yakin badar da aka tara gawa ya jinsu yasa aka jefa a wani wata rijiya da aka jefa waɗannan gawa a rijiyan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a gaban rijiyan ya ahlal qalib ya ku mutanen da ke cikin rijiyan nan hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan ko kun tarar da abin da Allah ya muku alkawari ya tabbata gaskiya fa inni qad wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan don ni na tarar da abin da Allah ya mai alkawari da shi ya tabbata gaskiya don na samu nasara. Ko kuma fa kun samu alkawarin da Allah ya muku kun samu ya zama gaskiya sai wani daga cikin sahabbai ya Rasulullah tukallimu qauman mauta yanzu kana magana da matattu fa qala sai manzon Allah yace laqad alimu anna ma wa'ada rabbuhum haqqan lalle sun sani abinda Allah ya musu alkawarin nan gaskiya ne wannan ya zo hadisin ta Aisha ya zo a hadisin Abdullahi bin Umar shi ma ya bada labari yana cewa ittara annabi sallallahu alaihi wasallam ala ahli al-qalib annabi sallallahu alaihi wasallam ya leka ga waɗanda aka zuba a cikin wannan rijiya fa qala sai yace wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan ko kun tarar da abinda Allah ya muku alƙawarin sa ya tabbata gaskiya fa qila sai aka ce tadqu amwata ya rasulullah kana kiran mutanen da suka zama matattu faƙala sai ce ma an tumbi asma'a minhum ku dinnan buku bi buku fi su jin magana ta ba a yanzu manzon Allah ya gaya masa habansa ya rasulullah kana magana da matattu manzon Allah ya ce ku dinnan buku fi su jin magana ta ba walakin Allah ya jibu sai ba za su iya amsa ba ba za su iya amsa ba lokacin da wannan hadisi na Abdullahi bin Umar ya taho ga aka zo aka gaya ma Aisha ita ma ta ruwaito labarin da aka zo aka gaya ma Aisha ga hadisin da Abdullahi bin Umar ya bada labari bayan yakin Badar ga abin da manzon Allah ya aikata da aka gaya ma Aisha sai Aisha ta ce ai inna ma qala an-nabiyyu innahumul ana innahumul ana la ya'lamuna anna alladhi kuntu aqulu lahum huwa al-haqq Aisha ta ce ai abinda Annabi ya faɗa shine matattun nan a yanzu suna sanin abin da duk da faɗa gaskiya ne me take nufi idan manzon Allah ya gama maganar Allah zai toshe kullum ba za su sake ji ba saboda haka maganar da annabin Allah yake wa mutanensa bayan an hallaka su Allah yana buɗe kunnuwansu suna jin magana kamar yadda annabawa magabata suka yi misalin su shine annabi Shu'aib alaihi salam to shi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya aikata haka da don dalili Aisha sai ta karanta suratul Naml aya ta 80 Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam innaka la tusmi'ul mauta lalle kai Muhammad ba za ka iya sa matacce ya ji magana ba wala tusmi'us summa du'a ba za ka iya jiyar da kurma ya ji kira ba idza wallahu mudbirina idan sun juya suna masu bada baya وما أنت بهذه الأمي عن ضلالتهم كيف بإيه شريت مكاهو بني باك إيه شريت مكافي دقبتن إن تسمعوا إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون عائشة تكرر تولى الآية تنا نون شوى إنك لا تسمع الموتى يا محمد كي محمد باك إيه سامة تتشي يجي مغانا سيدي وانا الله يقداما زي جوانا مغانا تازا kaga Allah ne ya ga dama sai ya buɗe kunnuwan waɗannan kafirai suka ji bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin yana sahihu muslim kitabul janna babu arzi maqadil mayyit hadisin Anas bin Malik wanda shi ma ya ba da labarin sa yana cewa sai bayan kwana uku da yakin Badar kafin nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi ya kira hadisin yana sahihu ibn Hibban kitabus kitabus sayyid babul khuruj wa kayfiyatul jihad Anas yace a lokacin da aka tafi yakin badar annabi sallallahu alaihi wasallam ya saka an jefa gawayyakin manyan qurayshawa 24 a cikin rijiya fa quzifu fi fi qawi fi qawa min aqwa'i badr wa kana idza zahara ala qaumin ahabba an yuqima bi arsatihim thalath layal manzo Allah da ma idan ya ci nasara akan wasu mutane da ya tafi yake su yakan so ya zauna a wurin sai yayi kwana uku kafin ya burkure saboda haka da aka yi yakin badar sai da manzon Allah ya kwana uku a mara bi rahilati sai manzon Allah ya ce a kawo masa raƙumi da aka kawo masa raƙumi sahabbai suka ce to ba mamaki annabi yana da bukata zai zaga bayan gari to ana kallon sa sai gashi ya tafi rijiyar da aka jefa waɗannan manyan kafirai a cikin ta manzon Allah ya tsaya a bakin rijiyar qama ala shafatir rafi faja'ala yunadihim bi asma'ihim wa asma'i aba'ihim manzo Allah yana kiran manyan kafirai da sunayensu da sunayen iyayensu ya aba jahal ya fulan bin fulan ayasurrukum annakum ata'tum Allah wa rasula shi ina tambayan ku a yanzu halin da kuke ciki ko kuna nadama kuna ina ma a ce kun bi Allah da manzon shi fa inna kad wajadna ma wa'adana rabbuna haka dan ku mu mun san samu abin da Allah ya mana alkawari ya tabbata gaskiya fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haka shin kuma kun samu abin da Allah ya muku alkawarin sa ya tabbata gaskiya sai na Umar sai ya ce ya Rasulullah ma takallama min ajsadi la arwaha laha kana magana da jikunan da babu rai a jikin su manzo Allah ya ce wallazi nafsi bi yadihi ina rantsuwa da wanda rayuwa take hannunsa ma antum bi asma'a lima aqulu min ba ku fitu jin abin da nake faɗa ba a yanzu saboda haka kaddar Imam Qatada yace ahyahumullahu حتى أسمعهم توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وتندما الله يا رايا كافرا دان سجي maganar manzon Allah ya zama daɗin bakin ciki da takaici gare su kafin Allah ya sake karɓar rayukansu saboda ka idan Allah ya yi magana idan Allah ya yi magana game da cewa annabi ya kira mutanensa wannan gaskiya kuma Allah ya buɗe kunnuwa mutanen nan sun ji sun ji kiran da ya musu Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah muka kuke gafarta mana kuskure akwai wanda ya rubuta tambaya yana cewa a cikin sama a tsakanin sama da ƙasa wato cikin sama da ƙasa wanda aka fara halitta saboda a wata aya za ka ga an ce sama aka fara halitta sannan a wata kuma ana cewa ƙasa ce wani waje kuma kishiyar hakan wato don Allah amin bayani babu shakka inda Allah ya fara halitta shi ne ƙasa sannan sama. Asalin halittar ƙasa aka fara halitta, amma da aka gama da aka fara halittar ƙasa ba a gama halittan ba ba a ƙarasa ba sai Allah ya koma ga halittan sama, ya doshi halittan sama sai da ya gama sannan shi ne yake ce mana wal arda ba'da zalika dahaha menene ake nufi da adduhu أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها waɗannan abubuwan duk daga baya ne amma dai asalin halittar an fara ma ƙasa kafin nan aka yi halittar sama da aka gama halittar sama sai aka dawo aka ƙarasa halittar ƙasa kamar da Allah ya faɗa a cikin Alƙur'ani wannan shine abin da Abdullahi bin Abbas ya fassara shine zaka samu a littafin dafu ihamil ibtira littafin Muhammad al-Amin Shakiti littafin da ke warware muskiloli da akan samu game da fahimtar wasu ayoyi na Al-Qur'ani اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آمين اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك آمين ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك آمين.
ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا آمين.
اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا آمين.
واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا آمين.
وانصرنا على من عادانا ولا آمين.
تجعل مصيبتنا في ديننا آمين.
ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك